أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره بإحسان إلى مدين yan uwa assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu yabo da godiya su tabbata ga Allah madauki da ya sake hada mu a wannan masallaci na masallacin galadanci a birnin kudu a jihar jigawa a wannan marece na juma'a 25 ga watan ramadan a shekara ta 1442 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shine bakwai ga watan biyar a shekara ta 2021 a lissafin miladiya zamanmu na darussan tafsirin alkur'ani mai girma a watan ramadan zama na 25 kenan a wannan barece muna roƙon allah maɗauki ya sa mana albarka a dukkan wannan zama kuma allah ya fahimtar da mu littafinsa ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa يقول الله تبارك وتعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا الله مدعوكي ينا سوى Allah yana nufi ne yana so ya bayyana muku al'irada a nan irada shar'iyya ake nufi ba irada kauniya irada shar'iyya allati hiya bi ma'ana a habba duk inda ka samu irin wannan kalma ta irada in ka sanya mahallin yuhibbu zancen zai miƙe to ita ake nufi da irada wace shar'iyya wadda ba ta da alaƙa wato ba kamar kishiyarta irada kauniya wadda ita ce ma'anar mashi'a duk abin da Allah ya ga damar ya auku sawa'un Allah yana son wannan abun mahabbatan wa riban kuma ya yarda da shi ko ko ya tsane shi yana ƙinsa in dai ya auku to ya auku ne bisa iradar Allah kauniya wadda ita ce mashi'a amma abinda Allah yake so ku yi kuma ya umarce ku da shi ibadatan kuma yake so ku aikata abu ne da za ku samu yardarsa in kun aikata to in ya faɗi kalmar irada iradar wace yake nufi irada shar'iyya kuma na san dai wannan lafuzza ko istilahi duk kun san su yauwa saboda malamai da suke yawan magana a kansu alhamdulillah to Allah madaukaki abin da yake so shine li yubayyana lakum wa yahdiyakum sunan alladhina min qablikum yi muku bayani ya bayyana muku kuma hanyar waɗanda suka zo gabaninku yadda Allah maɗauki ya saba mu'amala da bayansa ya aiko manzanni su zo da shari'a kuma su kira mutane zuwa gare ta mutanen su amsa su samu sakamako mai kyau waɗanda kuma ba su amsa ba su samu mummunan uquba wannan abun akan irin wannan tsarin Allah maɗauki ya aiko manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya ma yi muku bayani bayanin Allah akwai bayani lafzi akwai bayani ma'anawi kuma dukkaninsu suna zuwa a cikin alkur'ani a wurare daban-daban to nan bayanin da Allah maɗauki yake yi kamar da malam yake ambata mana yana so ya bayyana mana ni'imominsa ne da falaloli da ya mana mu a matsayin mu na bayinsa ya yi mana ni'imomi har abin da ya sa mana na dokoki ba ya sa su ne don ya wahal da mu ba don ya azabtar da mu a'a abu ne da bai sa mana sai abin da za mu iya bai sa mana ba sai iya abin da za mu iya kuma duk shari'arsa sauƙi ne da ita babu wani abu mai wahala kuma ba a ɗora wani abu don ƙunshi ba don haka zance da aka yi tun farkon wannan sura akan abin da ya shafi haƙƙin marayu ku ba su kayan su kar ku cinye taimakon ku ne ba zalunta ku akai ba idan kana rike da abin duniya kuma ya zama ba haƙƙinka bane an ce ka bayar to taimakonka ake domin kuwa an san ran kiyama za a tambaye ka akai idan baka iya amsawa daidai ba to kai ne zaka sha uku ba ashe bayyana maka cewa ka bada haƙƙin nan an taimake ka haka nan haƙƙin mata da abin da ya shafi gado a bada gado inda ya dace masu hukunci da alƙalai da waliyan dukiya da waliyan marayu kowa ya tsaya a yi adalci a raba dukiya yadda ya kamata a bawa mai haƙƙi haƙƙinsa yadda Allah ya ambata abin da ya shafi zamantakewar ku ta zama da mata ku bi tsarin Allah Allah ya fi ku sanin me maslaha a gare ku ya san abin da zai muku amfani ya san yadda dan adam yake ta bangaren halittarsa da irin sha'awarsa da me yake bukata yayi da kuma yadda za a yi masa maganin wannan abu to ga tsari ga irin matan da za ku aura ga wanda ba za ku aura ba an faɗa muku waɗanda ba za ku aura ba don ku san cewa duk wanda ba su ba to an halatta muku kamar yadda duk Allah ya wannan bayani to duk me yasa Allah yake wannan yana so ya bayyana muku ne ya kuma shiryar da ku zuwa ga hanyar mutanen da suka zo gabanin ku su ma haka aka yi musu an aiko manzanni sun zo da shiriya ba su zo da kuntatawa ba ba su zo da matsawa ba wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj millata abikum ibrahim addinin musulunci tun daga farkonsa har ƙarshe sauƙi ne Daka shi yasa malam Allah madauki zai mana magana a nan gaba yace wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati saboda muqarana zai yi da ma'abota son zuciya da bin sha'awoyi masu son zuciya da bin sha'awoyi ba sa son a sa musu wata doka suna son a yi itlaqin abin nan yanci a basu su yi abin da suka ga dama wannan su ne ma'abota son zuciya to su abin da suke so shine ku je ku bata ku karkata ku kauce daga wannan hanya da Allah ya dora ku to ku kuma tun daga nufin Allah nufi kuma na shari'a abinda Allah yake so shine ku zama mutanen kirki to zai sanya ku a hanyar da annabawa suka bi da kuma hanyar mutanen kirki wanda sirar su sira ce mai kyau kar ku karkata ku bi hanyar masu bin son zuciya masu son su biya bukatunsu na sha'awa wannan shine ma'anar wannan aya a dunkule yau shari'ar Allah baki ɗayanta mai sauƙi ce kamar da muka sani kuma shi yasa zamu ga nasoshi da yawa cikin Qur'ani da hadisi Allah maduki ya hana guluwi ya ahlul kitabi la taghlu fi dinikum ya ahlul kitabi la taghlu la taghlu fi dinikum ghayra al-haqq annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa iyyakum al-ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu a gefe guda an hana shishiyi da wuce iyaka duk abin da kake so ka samu na wata maslaha a duniyan nan ko ka samu a lahira to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana hanyar da za a bi ka tsaya iya wannan haddin shi yasa aka ɗauki abubuwan haddi aka faɗa ga abin da zaka yi na gado ga abin da zaka yi na aure ga abin da zaka bari wannan dan a ɗauke ku a ɗora akan wannan haddin kar ku ƙetare kar ku gaza wannan shine shari'ar musulunci kuma abin mai sauki ne ba mai wahalarwa bane to wannan dai shine abin da Allah yake so nan in ka fassara yuridu da so daidai kai yuridu Allahu li yubayyana lakum abinda Allah yake so shine bayyana muku wa yahdiyakum kuma ya shiryar da ku abubuwa biyu ne da bayani da kuma shiriya shiriyan nan ta dalala da shiriya ta tawfiqi yau shiriyar dalala ga ta nan qur'ani da aiko annabawa da aka yi tawfiqi kuma shine Allah sa muku gamdakatar ya kimsa muku san hanyar ba za ku kyamace ta ba kuma in annabawan sun yi bayani ku karba littafi ya bayyana abu kaza ai kaza ku karba ku yi to an ba ku tawfiqi kenan ku yi Allah ba mu tawfiqi Allah ya ce wa yatuba alaikum kuma Allah yana nufin ya tuba gare ku abubuwa uku kenan da bayani da hidaya da kuma me tuba Allah yana son ku tuba mai da malam zai zo mana bayanin me ake nufi da wannan tuba a dora ku akan hanya ta yadda ba za ku gaza ba ba za ku ƙetare ba shi kansa wannan in Allah ya maka wannan alama ce ta ya tuban maka ya karɓi tuba daga gare ka sannan yace wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan azima abinda Allah yake so nan ma wace wace irada ce ita ma nan shar'iyya ce yau duk anan ba kauniya kuma dai kun gane ai dai me bambancin tsakanin waccan da wannan ba sai mun sake dawa kai ba abinda Allah yake so kuma abinda Allah ya yarda da shi abinda yake so ya ga ya auku shine an yatuba alaikum ya karɓi tubanku to kaga kuma shi abin da ya shafi abin da Allah yake so duka ne yake aukuwa hmm? abin da Allah yake so duka ne yake aukuwa ba duka yake aukuwa ba Allah yana son mu zama muminai dukkan mu ne muminai Allah yana son mu zama waliyan Allah salihai masu da'a dukan mu ne haka yawwa ashe iradar Allah shar'iyya qad تتحقق وقد لا تتحقق amma iradar Allah kauniya wadda ita ce mashi'a to dama aukuwar abu shine ta haƙoƙinta in dai abu ya auku to ta auku haka nan duk zancen da muke yi abinda Allah yake so ne Allah yana so ya tuban muku Allah yana so kai Allah da tausayi yake ana laifin fa amma kullun gaya mana yake yana son mu tuba shine yake son ku taho a karɓi tuban ku zai tuban muku in ba haka ba abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cikin hadisi hadisi ingantacce hadisin nuzul cewa Allah subhanahu wata'ala a kowane dare yayin da ba abin da ya rage sai sulufi dare ya kare a kullum a kullum Allah subhanahu wata'ala yana sauka nan karka jefa kanka cikin maganar in munan yamma ce a wani wurin daren har ya riga wani wurin safiya ce ko yawa wannan a yadda mu muke kallon abubuwa ne dangane da ubangiji kuma lamarinsa shi ba haka bane yawa kuma tunda aikinsa ake siffantawa yanzilu to kar ka ɗauko kwatance na ɗan adam ka ɗora akan siffar Allah Allah shi ya san yadda waɗannan abubuwa nasa suke kasancewa a ciki ba dai wannan zancen siffar nuzul ɗin nake so mu yi yanzu ba amma a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata Allah in ya sauka zuwa sama ta daya me yake yana tambaya ne wane ne ke neman a gafarta masa ya zo a gafarta masa wane ne ke buƙatar wani abu ya roƙa ya zo a biya masa a lokacin da kuma masu wanda Allah ba wa tawfiki to suna sallar dare suna dab da gamawa lokacin sahar sai istighfari kuma su roƙi Allah a lokacin nan duk abin da suka roƙa sai Allah biya musu wani kuma yana can yana ta shanta mabaccin sa bai san me ake yi ba Allah ne yake cewa taho taho a gafarta maka kai kuma kullum kana cike da zunubi in ba tausayi ba ya wannan abu zai faru Allah subhanahu wata'ala mai tausayi ne ga bayinsa shi yasa kullum kar ka rika jin cewa Allah ba zai gafarta maka ba kai kokari ka koma ga Allah Allah zai karbi tubanka wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati su ko waɗanda abinda suke bi su ne ita ce sha'awar su su biya buƙatar su ta mulki su biya buƙatar su ta abinci ta ciki kenan su biya buƙatar su ta farji wannan shine babban abin da suke ga ya kawo su duniya to su abin da suke so an tamilu mailan aziman shine ku karkata karkatar kuma ba ba karama ba haka Allah sifanta mailan ku karkata ku kauce daga hanya karkacewa babba ba yar karama wadda nan da nan za ku dawo ba haka Allah siffanta iradarsu da take cikin zukatansu da malam madauki ya gaya mana a wurare da yawa irin gabar da suke mana ko yace suna bayyana wani abu wanda abin da ke cikin zukatansu ya mafi wannan kullum abin da suke so shine kada mu zama akan hanya to sawa'un kafirai a cikinsu da kuma karkatattun musulmi a cikinsu ba zan ce muminai ba karkatattun musulmi a cikin waɗannan mutane wanda kullum ba sa so su ga an yi tafiya yadda Allah yake so suna son ne mutane su bar hanyar Allah su bi hanyar son zuciyarsu to wannan Allah maɗauki ya maka warning a wannan ayar kada ka bari ka bi son zuciyar wani wanda buƙatarsa shine kawai ya biya sha'awarsa ta duniya kai ka karkace don haka ya yi maka creating ya kirkiro maka hanyoyi da yawa inda za ka yi tuntuɓe karka bi Allah buƙatarsa a duniya farin cikinsa shine ya kintsa maka kintsin da za ka faɗi yadda iblis yake ƙoƙari ya ja hankalinka ka halaka ran iyama ya zama ka shiga wuta ya maka gwalo ya ma dariya to haka ‘ya'yansa na duniya zurriyarsa ta duniya daga cikin mutane da aljanu abin da suke sha'awa shine mu karkata karkata babba mu daina bin Allah mu daina bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa kullum kokarin su shine mu rabu da alqur'ani kar mu yadda qur'anin nan gaskiya ne kar mu yadda cewa ma littafi ne da Allah ya saukar da shi mu yadda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ma babu shi Allah ma babu da haka duk wannan abin da kake karantawa turas ne kawai ga abu wani wata al'ada ce ta larabawa aka gada aka kawo maka ka ji cewa babu hadisan ko hadisan ma duk ƙarya ne kawai dai manufarsu kada dai ka bi Allah to waɗannan irada biyu ta haɗu a wannan wurin kuma kai hankalinka za ka yi amfani da shi ga abin da Allah yake nufi ga kuma abin da waɗannan suke nufi sai ka duba kai ka zaɓa wanne za ka zaɓa wanne za ku zaɓa na Allah Allah ya zaɓan mana zaɓinsa kuma Allah ɗora mu akan zaɓinsa ayoyi da yawa da suke cikin alkur'ani da Allah ya bayanin karkatar kafirai da buƙatar su muhalaka suna nan da yawa a cikin alkur'ani kuma da yawa duk kun san su don haka babu wani wanda ba musulmi ba da yake sha'awar kai ka shiryu shi abin da yake fata haka nan kuma karkataccen musulmi irin waɗanda ba sa son addinin musulunci kuma suke yaƙarsa suke ta yaɗa shubuhohi a kansa buƙatar su shine a ce duk kun karkace dan Allah a ajiye harkar addinin nan harka ce ta ci baya harka ce ta da hankali harka ce ta raba kan mutane al'umma tana so ta ci gaba shi kuma ci gaban fa da yake so wani iri yake so ci gaban duniya yake so a ƙarfafa tattalin arziki a yi ƙere-ƙere kowa dukiya ta ishe shi a yi ilimi a fi ƙarfin duniya a samu influence a duniya a samu ku ne masu faɗin masu abin faɗa ku ne masu cewa a yi a yi shi ke nufa abin da waɗannan mutanen suke so da kafirai da masu ƙin musulunci daga cikin musulmi ba sa sha'awar a yi addinin musulunci me suke so kawai a yi zancen ci gaba ci gaban nan kuma mai ma'ana ci gaba ci gaban nan iyakarsa kenan ta wannan harkar duniya saboda me ba su yadda da lahira gaskiya ba ne ko sun faɗa da baki musulminsu na ciki to a zuciyarsu ba wannan ne a gabansu ba su suna ga harkar addinin nan ba ta kai muhimmancin da za ka ɓata lokacinka a kanta ba in ji su don haka kawai ka yi rayuwarka ka ji daɗinka ka more babu wani abu da zai faru to kuma duk wannan menene ƙaryata alkur'ani ne kuma ƙaryata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai tsare mu to dai gashi Allah ya ce yuridu Allahu li yubayyana lakum ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم kun ji abubuwa uku sai ce wallahu alimun hakim amma kuma wallahu yuridu an yatuba alaikum abu na hudu kenan yawa Allah yana so ku tuba ya karbi tuban ku amma wa yuridu alladhina yattabi'una shahawati an tamilu mailan azima mailan fi qabul albayan mailan fi qabul alhuda mailan fi fi qabul fi tawbati ila Allah an gane duk waɗannan abubuwan abin da suke so kenan kar ku yarda da bayanin Allah kar ku karɓi shiriyar Allah kar ku yi abin da Allah zai karɓi tuba daga gare ku abin da kuke so ku aikata kawai duk abin da kuka dama ku aikata shine abin da waɗannan mutane su suke so Allah kuwa baya son haka wallahu yuridu an yukhaffifa ankum Allah yana so ne ya sauƙaƙa muku ba ya tsananta muku ba zancen Allah gaba ɗayansa sauƙaƙawa ne babu ƙuntatawa a cikin addinin Allah sai ce wa khuliqal insanu da'ifa shi dan adam an halicce shi ne a matsayin mai rauni shi yasa za a yi masa ni'ima sai shaidan ya zo ya mantar da shi wannan ni'imar sai dan adam ya kafirce wa Allah sai bayan ya yi da'a ga shaidan ya halakar da shi lokacin da shaidan zai masa dariya sai ya dawo ya tuno fa ashe lalle bai kyauta ba rauni ne zai sa ya manta waɗannan ni'imomi da Allah ke masa rauni ne na ɗan adam za a saukar da wannan bayani a saukar da wannan shiriya a buɗe masa ƙofofin tuba duk kaga cewa ya bushe dan ya rabu da wannan hanyar bayani ya ƙi bayanin Allah ya ƙi shiriyar Allah ƙofofin tuba da Allah ya buɗe masa duka ya ƙi rauni ne wannan ko ba rauni ba duk alamar raunin ɗan adam ne to ne dai duk malam zai zo mana bayani malam yake cewa yukhbiru ta'ala bi minnatihi al-azimati wa minhatihi al-jasimati wa husni tarbiyatihi li ibadihi al-mu'minin wa suhulati dinihi abinda Allah yake bayani anan yana bada labari ne akan wato minna shine baiwa da kyautayi al'azima babba wa min hatihi haka dai da baiwa da yayi da kyauta da yayi wa mutane shi minha shine grant da fa'ida da zai bayar aljasima ita ma babba mai girma sosai wa husni tarbiyatihi da kyakkyawar tarbiyyar da Allah yake li ibadihi ga bayinsa mu'minin mu'minai wa suhulati dinihi da kuma bayanin saukin addininsa idan ka bi addinai baki ɗayansu duk addini da Allah ya saukar da kuma wanda bai saukar ba amma ya ga damar aukuwarsa kaunan walayar hu shar'an dukkaninsu babu wani addini mai sauƙin musulunci sai fa in ba addinin za a yi ba yau babu wani addini da sauƙinsa ya kai sauƙin musulunci duba addinin yahudu wahala ce duba addinin nasara duk wahala ce amma addinin musulunci a tashri'atihi da kuma i'tiqadat abinda ya shafi shari'a halal halal da haram da dokoki da ibada da sauransu da kuma abin da ya shafi aqida duk abu ne mai sauki babu wani abu mai wahalar a fahimce shi amma aqidar wasu addinan ka duba addini irin addinin kirista aƙidar trinity wadda ita ce foundation na addini babu abin da ya fita wahalar a fahimce shi a aƙida ma akwai wahala ballantana shari'a ko ba ku gane ba ba abin da yake wahalar ka fahimce shi abu uku ka ce musu lalle guda ɗaya ne duk duniya ba mai hankalin da zai fahimci wannan amma su suna ganin wannan shine addini to a aƙida ma an samu matsala ballantana abin da ya shafi shari'a dokoki na musulunci su ne dokoki masu sauƙi aƙidu na musulunci su ne aƙidu masu sauƙin a gane saboda an gina su ne akan ilimin gaibi wanda babu mai shi sai Allah in ku ka sani ka karɓa ka sallama wa Allah to ka tsira ba a ja da Allah a cikin labarinsa to duk a wannan wuri Allah madauki ya tuna mana wato sauƙin addininsa faqala sai ce yuridu Allahu li yubayyana lakum Allah yana nufi yana so ne ya bayyana muku ai jami'a ma tahtajuna ila bayanihi dukkan abin da kuke son bayanin sa min al-haqqi wal batili wal halali wal haram na daga abin da ya shafi gaskiya da ƙarya duk zai ga muku meye gaskiya meye ƙarya meye halal meye haram in dai kana neman wannan abubuwa meye gaskiya meye ƙarya to ina za ka wurin ubangiji yawwa Allah madauki ya bayyana a cikin Qur'ani abi Allah abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yahdiyakum kuma ya shiryar da ku duk wani yana cikin irada yana so ya shiryar da ku sunan alladina min qablikum hanyoyin waɗanda suka zo gabanin ku ai alladina an'ama Allahu alaihim waɗanda Allah ya yi musu ni'ima minan nabiyyin na annabawa wa atba'ihim da kuma mabiya annabawa fi siyarihim alhamida cikin labaransu da tarihinsu waɗanda suke abin yabo abin godiya wa af'alihim as-sadida da kuma ayyukansu waɗanda suke kan hanya wa shama'ilihim al-kamila da siffofinsu kammalallu wa tawfiqihim at-tam da gamdakatar din da Allah ya ba su wanda ke cikakke falidhalika naffadha ma aradahu dan haka shi yasa suka zartar da ko ya zartar da abin da yake so Allah madauki ya zartar muku abin da yake so iradan nan tasa ta wannan bayani to yayi bayani duk abin da kuke so a faɗa na addini in dai so ake a shiga aljanna da shi to Allah yayi bayani babu wani abu kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata babu wani annabi da ya zo gabani na sai face haƙƙi ne a kansa ya shiryar da al'ummarsa zuwa ga mafi alherin abin da ya san cewa alheri ne gare su kuma wajibi ne a kansa ya shiryar da su ya nuna musu sharrin da ya san cewa sharri ne don haka in dai abu alheri ne to Allah ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa in abu sharri ne Allah ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa baka buƙatar ka sa wani a gabanka in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wajen yi maka wannan bayani ya nuna maka hanyar Allah kada ka bari zuciyarka ta karkata zuwa ga wani dan adam cewa shine zai zama maka sababin shiga aljanna ko in ka makalkale masa zaka shiga aljanna in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ta hanyar da'a gare shi ba bauta masa ba shi ma da'a ake a gare shi ba bauta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ake yi ba don haka Allah ya bayyana wa waddaha lakum ya bayyana muku wa bayyana bayanan kama bayyana liman qablakum ya bayyana muku bayani daki daki kuru-kuru kamar yadda ya bayyana wa waɗanda suka zo gabaninku wa hadakum hidayatan azimatan ya kuma shiryar da ku shiriya babba fil ilmi wal amal ta bangaren ilimi da aiki yawwa da ilimi da aiki adama da su ake shiga aljanna ka san haƙƙin Allah kuma kai aiki da abin da Allah ya ce ka san haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka san wato yadda za ka yi aiki ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa yatuba alaikum kuma Allah yana so ne har yanzu ya tuban muku wato ku tuba ya karbi tuban ku kai ko ba ku tuba ba in Allah ya ga dama sai ya yafe muku wani abu an gane da haka shi yasa ma ba a zancen in an ce tuba a ce sai ka tuba a karɓi tuba na'am tuba wajibi ne akwai manyan zunubai da ba a gafarta su haka sai ka tuba to in falalar Allah kuma ta yawaita gare ka ga manyan zunuban an je lahira muddin ba ka da shirka to me za a yi za a yafe in Allah ya so in Allah bai ga damar sa ka a wuta ba Allah ya tsare mu Allah sa nan babu wanda za a sa shi a wuta in Allah bai ga damar sa mutum a wuta ba me zai masa duk zunuban da ya din a ranar kiyama sai ya yafe masa ba shine wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u ba da haka wannan tana da Allah madauki na iya gafarta abinda ko da ba a tuba ba duk a cikin rahamar Allah ne Allah ba mu kofar tuba sannan sai ce wa hidayatan wa hadakum hidayatan azimatan fil ilmi wal amal yau wa tuba alaikum ai يلطف بكم في أهوالكم وما شرعه لكم yana tausasawa wajen mu'amalarsa da ku baya kuntatawa baya kuntatawa duk abin da yace ku yi mai sauki ne yanzu ku duba ku ga rayuwar dabbobi a daji ya suke rayuwa duk da Allah bai nufin yi musu rowa ba duk yadda suke kun ga ba su da ajiya ba su da wurin ajiyar abincinsu amma kullum suka fito a ranar za su nema a ranar za su samu a yi kalakin da za a yi kuma a zauna a jira gobe shi yasa ba har annabi sallallahu alaihi wasallam misali da tsuntsu ba ko wajen tawakkali da kun yi tawakkali ga Allah hakikanin tawakkuli da kun yi kamar me da Allah madauki ya arzuta ku irin yadda yake arzurta tsuntsu bai ajiye komai ba ya tashi da safe cikinsa a ɗamfare ba komai a ciki saboda yunwa amma kuma ya dawo tif da shi ya sauka a shekarsa haka yake kullum ko ba haka yake ba duka ƙarƙashin kulawar wa ubangiji don haka kai kuma sai aka sa maka sai ka yi aiki sai ka je ka nema sai sa aka hana maka roƙo aka ce ka nemi aiki kuma aka haramta maka wani abin da ba daidai ba aka halatta maka abin da yake daidai saboda me kai kana da hankali shi ko da tsuntsu da dabbobi ba su da hankali shi yasa aka bar su su kwaci na junansu kuma ba hisabi ba wani abu za a yi musu illa wanda ya soki wannan ya soki wannan ran kiyama kamar da annabi ya tabbatar za a kira su wannan ya soki wannan wannan ya soki duk wanda wani ya soka sai Allah ya sa ya soke shi rago da zai caki wani ragon Allah zai sa wannan ragon ya rama sai an gama sai a ce musu kuni turaba duk ku zama ƙasa saboda Allah ba zai bari hukuncin ƙarshe ya tabbata ba tare da yayi adalci ba to haka nan kuma a tsakanin a tsakanin mu ƴan adam ba za a shiga aljanna ba ba za a gama hukuncin masu wuta su shiga wuta ba sai duk abin da ke kan wani na zaluncin wani an ɗauke shi Allah subhanahu ta'ala ya yafe mana to Allah subhanahu ta'ala yana tausasa muku a halayenku da kuma abin da ya shar'anta muku shari'a mai sauki hatta ta tamakkanu min alwuqufi ala ma haddahu Allah dan ku samu damar da za ku tsayu a iya iyakar da Allah ya tsaye da ku ku tsaya waliktifa bima ahallahu ku wadatu da iya abin da Allah ya halatta muku haram kuwa ku yi hakuri da ita kana hakuri da ita Allah yana bude maka kofar halal haka ne duk wanda ya hakura ya bar haram to cikin sauƙi Allah ke buɗe masa ƙofofin halal kun yadda da wannan za ku gwada hmm? wanda bai yadda bai gwada eh ka gwada ka ɗaukar wa kanka duk abin da Allah ya halatta ka daina duk abin da Allah ya haramta ka daina shi duk abin da Allah ya ce haramun ne to ba kai ba shi na ci na sha da sauran hanyar neman abinci ba zalunci ba cutar kowa karkasa shi haƙƙin kowa ko na ƴaƴanka ko na matarka ko na mutanen unguwarku ko a ofishi ko kai ne shugaba ko waye duk abin da Allah ya sa kai haƙuri kar ka taɓa ka zuba ido ka gani kuma insha Allah Allah zai buɗe maka kofa ta halal kun yarda na ce to ku gwada insha Allah za ku ga wannan a rayuwarka ka daure amma fa da wahala da wahala abinda ka saba tafiya a kansa na ƙumu-ƙumu kai haƙuri ka rabu da shi sai kaga Allah na buɗe maka ƙofofin wallahi wani gun baka san ta ina suke zuwa sai kawai kaga rahamar Allah tana ta zuwa wai arzikin nan nawa ne na Allah ne kuma dabara ce take baka ko kuwa tawfiki ne daga Allah to in kai haƙuri da abin da Allah ya hana sai kaga Allah buɗe maka a ƙofar halal ta samu a wurinka kuma da ma'anar sama ya faɗa duk mutumin da ya bar wani abu domin Allah Allah zai musanya masa mafi alheri daga gare shi ko duk wanda yake wani abu marar kyau da aka hana sai ce ya Allah dan kai na daina wannan abu daga yau ba zan ƙara yi ba to sai kaga Allah na buɗe masa ƙofofin abin da yake yafi wannan abun alheri idan mutum rashin aure ne yasa ya kasa haƙuri ya je abin da ba daidai ba to sai kaga Allah na buɗe masa ƙofofin talauci kuma in kuma ya yi haƙuri ya ƙara haƙuri ya kanne sha'awarsa sai kaga Allah maɗauki ya buɗe masa in rashin wadata sai ta sa bai aure ba sai ga wadata ta zo duk abin da ya zama shine arkala ya zama obstacle ya tare masa hanyar samun biyan bukatarsa sai ga Allah yana ta sauƙaƙe masa yana ta buɗe masa sai kaga ya samu yadda kowa yake samu bal sai ya samu ma fiye da yadda wasu suke samu don haka don Allah ina so kowa daga cikin mu ya daure ya gwada ya yi haƙuri da abin da Allah ya hana shi ya hannu zai ga Allah maɗauki ya buɗe masa ƙofar abin da yake halal ta yalwata a gare shi wallahi ni dai na yarda da wannan ina sa ran kuma kun yarda yawwa to ku yi ku gani insha Allah ta'ala Allah zai buɗe muku zai kuma yassare muku duk abin da kake ganin ya fi ƙarfinka ka daɗe kana neman sa wallahi ka ɗauki babban sababi ka ɗau wannan matakin na rabuwa da saɓon Allah ka gani karka ce to ai malam ai ba a gwada Allah ai shi dama tun da magana ce ta umarni da hani ba matsala je ka gwada shi sunnarsa ce haka ya saba mu'amala da bayansa kuma walan tajida li sunnatillahi mene tabdila haka tsarin yake ka gwada din ka gwada ɗin kuma za ka gani sai idan zuciyarka a ƙasa dama baka yadda ba yawwa to wannan shine za ka ga matsala amma ka gwada insha Allah ta'ala za ka ga abin alheri me zai faru sai ce wa min taubatihi alaihim daga cikin na tsallake wani abu yawwa wal iktifa'u bima ahallahu da wadatuwa da abin da Allah ya halatta fataqillu dhunubukum in kuka yi wannan kuka wadatu da halal kuka haƙura da haram fataqillu dhunubukum sai zunubanku su karanta zunubi zunubi sai ya karanci yanzu idan ka dauki wannan alƙawarin kace daga yau zaka canza ba abubuwa ne marasa kyau zaka daina ba ka daina kaza ka daina shan giya ka daina shan kwaya ka daina kaza ka daina waye waye waye waye duk ka daina zunubi ya karu ko ya ragu ya ragu yawwa to wannan raguwar zunubi bi sababi ma yassara Allahu alaikum saboda sababin abin da Allah ya yassare ya sauƙaƙe muku fa hada min tawbatihi ala ibadihi to shi kansa wannan tuba ne Allah ya baka damar ka daina laifi tuba ne ko an kira shi tuba an kankare na baya ko ba kira shi ba wannan dainawar ai zunuban sun daina taruwa in zunubi ya daina taruwa me zai faru ga aikin da'a na karuwa ai ko wancan zai zo ya murƙushe wannan wannan kuma menene tuba ne zaka an tuban maka ashe hanyar tuban Allah ba kawai a kimsa maka ka daga hannu ka ce ya Allah na tuba na daina ba a'a a kimsa maka ka daina laifin denawar ka tsaya me da ma tuban ne daga cikin manyan sharuɗan tuba me wa an ya turuka ma'asiyata shikenan kuma qad tarakta anta gashi kai alƙawari ka ce daga yau na daina kaza na daina kaza a shekenan tuba ya riga ya zo Allah ya karɓi tuban mu Allah ya yafe mana fata a yau sai ce fa hadha min tawbatihi ala ibadihi wa min tawbatihi alaihim har yanzu kuma daga abinda ake lissafa shi a matsayin tuba da Allah ke wa bai annahum idza aznabu su bayi in suka yi zunubi fataha lahum abwabar rahmati sai Allah ya bude musu kofofin sa na rahama wa awza'a qulubahum al-inabata ilayhi kuma sai ya kimsa wa zukatan nasu rabbi awzi'ni yau ita ce ne sai ya kimsa wa zukatan nasu al-inaba su koma zuwa ga Allah wa tazallula bayna yadayhi da kaskanta a gaban ubangiji daga cikin manyan abin da Allah ke so a gumbawa wannan kaskanta ne shi yasa Allah baya son mai girman kai yana son ya zama cewa kana da natsuwa kana da kaskantar da kanka a gare shi ka risina ka tuba ka sa goshinka a ƙasa ka dumulmusa fuskarka da tafi komai daraja a jikinka ka sa shi a ƙasa ka roƙe shi ya yafe maka kai ne mai ɗagawan nan kai ne mai aikata laifin nan yau ga ka goshin da kake zunubi da shi gashi ka dora shi a ƙasa ya Allah na tuba ya Allah ka gafarta mu to Allah yana son wannan sai ka ga Allah ya ɗaukaka maka daraja kuma sai ya yafe maka wannan zunubi thumma yatubu alaihim sannan ya karɓi tuban su bi qabuli ma waffaqahum lahu da karɓar abin da ya datar da su su aikata na tuban da kuma aikin kirki falahul hamdu wa shukru ala dalika Allah shine abin yabo shine abin godiya akan wannan abu sai ce wa qauluhu da fadin sa da yace wallahu alimun hakim Allah shine masani kuma mai hikima kun ga nan ma ya sake kawo cikin abin da ya shafi ahkam da tasarrufat allati yanutuha hikam ko tanutuha hikam min hikamillahi tabaraka wa ta'ala Allah yakan ambaci wannan cikin abu hukunce-hukuncen da ba ku san sirrinsu ba da kuma abin da ya shafi sirri tsakanin bawa da ubangiji duk Allah sai ku ga in yayi magana a kansu yakan cike da maganar iliminsa da maganar mai kuma hikimarsa saboda sirrinsa ne har ka sace tsakaninsa da bayinsa ko ta abin da ya shafi halal da haram wata doka da hankalinka kai kila ya baka da ba haka za a yi ba amma shi ga abin da Allah ya gani to kai shiru ya fi ka sani ya fi ka hikima zancen kuma aita laifi aita laifi har ma da izgili ba a damu ba sai kuma duk da haka Allah ya zo ya buɗe ƙofar a tuba to shi ma nan ba rashin hikima ba ce ilimi ne na irin raunin da Allah ya san ya gina ɗan adam a kai ilimi ne na yadda Allah ya san ya sanya shaidan yana da tasiri akan ɗan adam ilimi ne kuma da hikima sai da ya san cewa ɗan adam ɗin wataran idan ya tuno girman ubangiji ya tuno ni'imarsa to zai watsi da shi zai sake dawowa wurin ubangiji don haka ba a rufe masa kofa sai sa Allah madauki ya ambata shine me alimun hakim tare da magana kuma akan abin da ya shafi tuba ai kamilul ilmi wasi'uhu Allah shi mai kammalallen ilimi ne ilimin kuma yalwatacce babu abin da yake kubce masa ku duba ku ga da yake cewa ubasta fiha min kulli dabba hmm? ka taba tunani akan wannan ayar hmm? ba mu zo kanta ba mun zo kanta za mu tattauna wa basta fiha ay fil ardi min kulli dabba ka je ka duba irin halittun da Allah ya a duniya tunda yace wa basta to wallahi ba tsurowa suka daga kasa ba halitta shi halitta kuma ya yatsa su duk inda ka gansu to anan ya so su tsuro anan ya so kai su rayu duk inda ka ga wani abu mai rai to anan Allah ya kaddara ya zo ya rayu a wurin dacewa da environment da kuke gani abu kaza ya dace da inda yake to duk a cikin hikimar Allah ne ba wai ƙasar ce ta ƙirƙiri halittar ta fito da ita ba kamar da kafirai suke nunawa cewa neta ce shi yasa zaka ga kowane abu ya dace da inda yake a'a Allah ne tunda yace wa bassa fiha min kulli dabbati dabba kuma wani iri da mai tafiya da kafa hudu da mai tafiya da kafa biyu da mai rarrafe da mai jan ciki da sauransu duka na Allah ne da mai tashi a matsayin a sama duk Allah ne madauki ya kaddara wannan to duk kuma yana sane da su duk abincin da suke ci da sanin Allah babu wani kiyashi yanzu da za ka ji shi a wuyanka ka kaɗe shi ya faɗo ba tare da cewa Allah ya san ya hau jikin naka ba ta wanne zare a jikin kayanka ya hau ta ina ya hau ta ina ya hau har ya je inda ya je yaushe ka fara filin ɗinsa a jikinka duk Allah ya sani yana kallon ka kawai kai baka sani ba to lokacin zaka yadda shi zai mutu zai karye zai sake cin abinci duk Allah ya sani to wannan ilimin na Allah mai faɗi da haka yake wannan mu'amalar da bayinsa ba mu'amala ce ta mai jahilci ba don haka in ma ka ji an ce zai tuban maka duk da kana zunubi to ba saboda wauta ba ne yauwa ba saboda rashin sanin wato ƙimar kai ba ne ɗan adam shine za ka yi irin wannan zancen kai masa laifi kai masa laifi kai masa laifi shine zai me zai ji haushi kila sai ba zai sake yafe maka ba ko amma Allah madauki ba haka yake ba wannan dai duk kwanan nan ma mun izance akan wannan kamilul hikmati Allah mai kammalalliyar hikima ne fa min ilmihi daga cikin ilimin Allah an allamakum ma lam takunu ta'lamu daga cikin ilimin Allah shine Allah ya ilmantar da ku abin da da ba ku sani ba abin da da ba ku sani ba والله أخرجكم من بطون من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا Allah shi ya fidda ku daga cikin iyayenku mata ba ku san komai ba duk wani ilimi da mutum ya samu a duniya ya same shi ko babu wanda ya zo da shi yawwa to Allah maɗaukaki daga cikin alamar da take tabbatar da cewa shi mai ilimi ne shine duk ilimin da kuke da shi shi ya baku ina ce dan adam yana kafafa da iliminsa ya karanta littafai kaza ya karanta kaza ya yi digiri kaza ya yi digiri kaza to amma duka waya bashi Allah ne wa ma utitu min ilmi illa qalila wa fawqa kulli dhi ilmin alim rabbi zidni ilman shi yasa kullum addu'ar ƙarin neman ilimi tana cikin babban abin da mutum zai yi haka duk ilimin mutum Allah ne bashi ko da ya zo ya kafirce daga baya yana jiji da kai cewa shi yana da digiri a wuri kaza shi farfesa ne ya farfashe a ilimi a bangare kaza da bangare kaza da bangare kaza amma kuma sai ka ga abin mamaki bai san Allah ba bai san Allah ba wani kuma abin tausayi ne yau amma shi wancan ilimin da yake ji da shi waye bashi to wannan alama ce ta cewa Allah shine al-alim kun gane babu wani wanda ya samu wani ilimi Allah ne ba wa kowa iliminsa yanzu kafin in shigo nake ganin wani abu da wani dan uwa ya sa yana ba da labarin wani mutum a indiya yana da digiri digiri da takardu takardu na ilimi wajen arba'in masters a economics statistics mathematics philosophy literature guda goma yake da su yana da digiri digiri wajen ashirin da wani abu a fanni daban-daban yayi amma kuma kun san me saniya yake bauta saniya ai na sha faɗar wannan abu na sha faɗar wannan zancen to sai gashi kuma sai gashi wannan labarin nake gani yana dacewa da wannan zancen da muke yin sa kullum akan nuna muhimmancin tauhidi mutum ya zo ya sunkuya ya sa goshinsa a ƙasa ya yi sujjada ga saniya wadda a cikin dabbobi tana cikin marasa wayo ko ba haka bane da ita da tinkiya duk da dama me yasa Allah ya zaban mana su su ne zamu zamu yanka mu ci waɗanda ake yankawa a cikin nan su ne mafi karanci a basira ko ba ko ba ku san haka ba su ne mafi karanci a basira shi yasa za su zauna ana yanka su sauran suna kallo ko ba tawaye ba zanga-zanga a kamo wannan a yanka a kama wannan a sake yankawa duk suna kallo amma zaki da damusa da sauransu ai baka isa kai musu wannan ba dama da dabara suke rayuwa waɗannan to Allah shi wannan shine dama ma'anan taskhir din da yake wa sakhara lakum da yake faɗi Allah ya hore muku yaro karami a bashi kiwon raƙumi ya ja akalarsa su tafi wuri mai nisa daga shi sai shi kuma ya umarce shi ya durƙusa ya durƙusan yaron da ƙyar zai hau kansa ya ɗare kuma su tafi in ya tsikare shi nan ya san tsayawa ce ya tsikare shi nan ya san tafiya ce wannan menene duk horewa ce to wannan ilimin da Allah ya bamu mu san cewa daga wurinsa yake to wannan ya nuna mana me ya nuna ashe ya fi kowa ilimi to duk wannan yana cin abin da ya kamata ka kalla dangane da abin da ya shafi ilimin Allah to sai ce wallahu alimun hakim ai kamilul ilmi wasi'uhu kamilul hikmati fa min ilmihi an allamakum ma lam takunu ta'lamun wa minha hadhihi al ashiya'u wal hudud daga cikin ilmomin da abin da ke nuna maka ilimin Allah shine waɗannan haddi din wannan haddin da yake wanda ya zina ai masa kaza wanda ya kaza ai masa kaza in wane ya mutu ya bar kaza a dauki kaza a bayo wance a bayo wane in ba mai ilimi ba zai wannan zance ko ba haka bane ya san yadda ya gina mace da raunin da ya sa ta a biniya structure yadda ya gina ta da haka shi yasa ya dora namiji ya kula da ita ya bata kariya ya kula ta ya tsare ta ya kishin ta ya kakkare ta kar ya cuce ta shi kar ya bari wani ya cuce ta saboda me saboda me ilimi na halitta wanda ya halitta ya san yadda ya halitta shi yasa ya sanya wannan tsarin a haka don haka yana daga cikin abin da dole a kula da shi wannan dokokin kuma da ya sa haka ba magana ce da wani zai zo yanzu ya ce ai an yi zalunci ai bai kamata rabon ya zama haka ba ai bai kamata haddin ya zama haka ba kamar da dai muka yi magana jiya akan masu irin da'awar yancin dan adam dole ne kowace ƙasa ta soke abin nan duk wata ukuba ta kisa a daina kashe dan adam da haka a bar shi sai a yi ta laifuffuka wannan rashin sanin hikimar Allah a yadda ya gina ɗan adam shi yasa ɗan adam zai wannan abu amma shi Allah da ya sanya da ɗan adam ɗin yake da irin rauninsa da irin taurin kansa da irin girman kansa da irin so ya sai tsara akan wani ya masa zalunci shi yasa yasa wannan dokokin in ba abu wannan dokokin ba kuma haka za a dawwama a cikin azaba da wahala ku ta azabtar da junanku ba ku samu mafita ba sai an koma kan abin da Allah maɗauki ya faɗa sannan za a ga tausayi sannan za a ga rahama sannan kowa sai ya samu haƙƙinsa ai dama akwai muna na zato ga Allah in dai ka yadda shi ne Allah ka yadda shi ya saukar da wannan littafin ga manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce ga yadda yake so a bi dama yake so a yi wani kuma ya zo shi ba shi ne Allah ba bai komai ba bai halicci komai ba kuma bai san komai ba sai girman kai sai ce a'a hagu za abu ba za a bi na Allah ba kuma kai tsammanin wai Allah zai kyale ka ai ba zai yiwu ba yawwa Allah subhanahu ta'ala dole ka yadda shine sama shine fi kowa ilimi kuma shine fi kowa wato hikima wa min hikmatihi daga cikin hikimarsa daga cikin abubuwan da suke nuna hikimarsa annahu yatubu ala man iqtabat hikmatuhu wa rahmatuhu at-taubata alayhi shine ya karbi tuban ya tubarwa wanda hikimarsa da rahamarsa suka hukunta a tuba gare shi duk wanda Allah a hikimarsa da iliminsa da rahamarsa Allah ya so ya tuban masa to sai Allah tuban masa wannan ya nuna mai ya san wa yake tubarwa ai wannan mun yi zancen ma kwanan nan ko yawa akwai wanda kuma ya san ma ba zai tuba ba ya san in ya tuban ba za a karba ba shi yasa tunda zaɓin sa ne shi ma sai nana ta yake wallahu alimun hakim kamar da ya faɗa a bayan inna Allah kana aliman hakima bayan ya faɗi maganar walaitacit taubatu ai ba ku manta wancan zance ba yau sannan wa yakhdhulu man iqtadat hikmatuhu wa adluhu alla yasluha littaubati kuma sannan Allah sai kaga yayi watsi da ya rabu da ya bar wanda hikimarsa da adalcinsa suka hukunta cewa bai dace a karɓi tubansa ba Allah ya sani wani bai dace ba wani bai dace ba zaka sai kaga an bar shi ba a buɗe masa ba a sauƙaƙe masa ƙofofin tuba ba ballantana ya tuba ballantana a karɓa don haka sai a bar shi cikin uquba don haka Allah ne shine mai hukunci shine kuma mai ilimi kuma duk hukuncin da yayi karkashin hikima ne wa qawluhu da fadin Allah madauke ce da yace wallahu yuridu an yatuba alaikum Allah yana so ne ya tuba muku Allah yana so ya tuban muku ya masu zunubi Allah yana so ya tuban muku shi ne yake so wannan baiwa ce ko ba baiwa ba ce shi yana so ya tuban muku don Allah me yasa ku kuma ba kwa so kun fi so a bar ku kai abin da kuka ga dama wannan akwai hankali ko babu hankali gaskiya ba hankali mutum ko mugu ne shi a ce mutum ne mugu yana so ya azabtar da kai in ka samu kofar da zaka roƙe shi ya kale ka ya kyale ka ya kamata ka roƙa ko ba haka bane to ballantana wanda ba mugu ba a mutane nake bada misali ba mu in mutum ba mugu bane yana kuma cewa matso matso matso ai baka da dabara baka da wayo baka da hankali in baka matso din ba to ballantana kuma ubangiji subhanahu wata'ala wanda ya san komai da komai shine mai wuta da aljanna ya ce ka matso a tuban maka dan me ba za ka matso ka gyara aikin ka ba to sai ce ai taubatan talimmu sha'asaku Allah madaukaki yana so ya tuba tuba gare ku wanne irin tuba tuba ne da zai tattaro ku baki ɗaya haɗe ku ku zama kun samu wato kamala wargajewar al'amuran ku zai dawo da shi ya tattaro ya kintsa muku lamari shine talimmu sha'asakum yadda lamarinku yake a wuri gaje Allah zai tuban muku wannan tuba sai ya zama sababi ne na lamarinku ya zama kintsatse shine abin nufi wa tajma'u mutafarriqakum kuma tuba ne da zai hada muku abin da ya wargaje wa tuqarribu ba'idakum sannan kuma wanda yake nesa a cikin ku tuban nan ya matso da shi kusa to irin tuban da Allah yake so kenan gare ku in lamarin ku a wargaje yake kuna ganin Allah ba zai gafarta muku ba a'a ku dawo Allah zai gafarta muku in kuna ganin kun riba kun riga kun rarraba wannan yayi nan wannan yayi nan ba za a haɗu ba a'a ku dawo Allah zai haɗa ku duk nisan ka da Allah duk zunubin da kake yi ran da ka yarda zaka tuba ka dawo Allah ba zai kore ka ba duk inda shi ne nan abin da yake nufi wa yuqarriba ba'idakum ya kusanto da manesanci a cikin ku waye ya nisa da Allah sabo fal kwakwalwa sabo fal a gabubban jiki kullun saban Allah kullun saban Allah to ka dawo gun Allah Allah zai karbi tubanka ka daina laifuka Allah madaukaki zai yafe maka wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan azima waɗanda suke bibiyar sha'awa suke bin son zuciyarsu su kuma abin da suke so ku yi shine ku karkata ai yamiluna ma'aha haythu malat fassarar yattabi'una masu bin sha'awa sune yamiluna ma'aha ai ma'a shahawati haythu malat duk inda sha'awa ta yi nan suke waɗanda za su ta tsatsara muku fina-finan da za a karkace a lalata mutane a hana su tarawihi a kintso musu series iri-iri waɗanda za su hana su zuwa sallar isha'i a yi musu fina-finan da za su janye hankalinsu daga zuwa su yi tarawihi su yi tahajjudi a tsara musu abubuwan da za su janye musu hankali ta hanyar wayoyi duk a ta kintso musu abubuwan barna iri-iri wanda za su ɗauke maka hankali to waɗannan su ne allazina yattabi'una shahawati waɗannan abin da suke so shine an tamilu mailan azima ku karkata karkata mummuna mai girma wallahi babu ƙarya a wannan zancen kai ya zaka nemi ƙarya dama a cikin Qur'ani gaskiya ce Allah ya faɗa duk mutumin da yake manufarsa ita ce al'umma ta lalace a daina sallah a daina azumi a daina bin Allah a daina bin hadisai a daina bin Qur'ani to yana cikin alladhina yattabi'una ash-shahawati kuma abinda suke so shine an namila mailan aziman insha Allah kuma la yutimmu Allahu lahum muradahum Allah ba zai cika musu nufinsu ba muna roƙon Allah maɗaukaki Allah ya ƙasƙanta waɗanda manufarsu ita ce su karkatar da mutane daga bin addinin musulunci su koma su tambaɗe su zama lalatattu su zama mabiya son zuciya duk wanda suke ƙirƙire-ƙirƙiren waɗannan irin abubuwa ko da sunan entertainment wanda dai manufarsu ita ce su raba musulmi da musulunci muna fata Allah sa ba za su cimma burinsu ba Allah lalata duk tashoshin da suke tsarawa domin su halaka ɗan adam daga bin Allah Allah kintsa mutane su dawo kan hanyar Allah da hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hujja ce wallahi Allah ya bamu ba magana suna bace baka buƙatar kiran sunan kowa siffa ce duk mutumin da abin da yake so shine a bisan zuciya a karkace shi kuma aikinsa shine dama yayi abin da ya ga dama su yi zinace-zinacensu su yi luwatsinsu su yi cacarsu su sha giyarsu su ɓata 'ya'yan mutane wannan shi suke so ita ce rayuwar da za a yi koyi da ita to masu wannan sifar kowanne irin suna ne da su to da su ake ana allazina yattabi'una ash-shahawati abinda suke so shine ku karkace to yanzu an bar maka an bar maka zabi Allah ya gaya maka shi ga abin da yake so bayani hidaya da me kuma shiriya da tuba shi za ka bi ko ko masu bin son zuciya waɗanda suke so ka karkace in ka karkace mai lahira mai wuta da aljanna ya baka labari a ƙur'ani cewa in kun haɗu wuta zai saka shi kuma wannan abin da yake so ya sanya ka a waccan hanya ya farin cikin cewa ya ɓata wani daga kan hanya to ka bar shi ya je abinsa amma kar ka bari kai ɗin ka shiga cikin tarkonsa ka yi ƙoƙari ka roƙi Allah maɗaukaki ya tabbatar da kai a kan shari'a kar ka karkata zuwa ga abin da suke so ayya milo da ma'aha haifu malat wa yuqaddimuna ha ala ma fihi riba mahbubihim waɗanda za su iya gabatar da wato zuciyarsu ko kansu akan abin da wanda suke so ɗin yake so wato yardarsa wa ya abuduna ahwa'ahum suke kuma bautawa son zuciyarsu min asnafil kafarati daga dangi daban-daban na kafirai waɗanda ba sa son a yi musulunci wal asina da masu saban Allah waɗanda suke so a ta yaɗa ɓarna a bayan ƙasa a ta zina a ta alaƙoƙi marasa kyau a ta caca a ta shaye-shaye duk masu yaɗa kuma har yanzu ya kamata mu faɗi waɗannan su ma waɗanda suke turo wa mutane ƙwaya don su lalata hankalin samarinmu tabbatar da su da kan hanya su ma muna roƙon Allah maɗauki ya lalata musu da dukiyar da tattalin arzikin nasu da jarin nasu ya karye da hanyoyin duk da ake kamawa Allah ya bawa masu kama masu shan ƙwaya Allah ya ba su nasara a kansu su kama su su kama kuma dukiyar tasu duk a halaka ta Allah subhanahu ta'ala ya tsare ƴaƴanmu daga aukawa cikin tarkonsu ويعبدون أهواءهم من أصناف الكفرة والعاصين المقدمين لأهوائهم على طاعة ربهم وأن سكي قبا تد سنزو سيرسو أكن دائر أبنججنسو فهؤلاء توتنن من سكي سو يريدون أن تميلوا ميلا عظيما أبن سكي شيني كو كركتا كركتا ببمي جرمة لوك جابولي تزامت أعنن زامت تاشي أكن ونن ميلا عظيما دين me ake nufi da shi insha Allah ta'ala a darasin mu na gobe a goben kuma da ita ce kusa da ƙarshe ko muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya yassare mana fahimtar abin da yake shine daidai kuma ya bamu ikon aiki da shi abin da yake kuskure Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik